بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘yan uwa musulmi, ‘yan uwa na ɗaliban ilimi dukkanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon sake haɗuwa da ku domin ci gaba da wannan karatu da muke gabatarwa na wannan ilimi mai daraja mai matsayi mai fa'ida ga rayuwar musulmi musamman ɗaliban ilimi kuma musamman masu magana da yaren Hausa wato ilimin alkawa'idul fiqhiyya wanda a baya karatuttukan baya mun gabatar da takaitaccen bayani akan ma'anan wannan ilimi sannan mun yi magana akan wasu ilmoma waɗanda suke da alaƙa da wannan ilimi waɗanda suna da bambanci a wani waje da wannan ilimi saboda sanin su shine zai taimaka mana sosai wajen fahimtar shi kanshi wannan da muke karantawa sannan kuma da kokarin bincike akan waɗannan ɗin wanda ba shine ba su ne wannan ba amma suna taimaka masa wajen cika juna mun yi magana akan alqawaidul fiqhiyya a takaice wanda shine ainihin babin mu sannan muka yi magana akan adawabidul fiqhiyya wanda yana matsayin kaman kani ne ga wannan alqawaidul fiqhiyya din domin alqawaidul fiqhiyya abu ne wanda ke da alaka da wanda ka'ida ce guda daya wacce take shiga cikin babubbuka na ilimin addini shi ko adawabidul fiqhiyya wata ka'ida ce guda daya wacce take shiga cikin masail da yawa cikin fiqhu amma a babi guda sannan bayan nan mun yi magana akan al-kulliyatul fiqhiyya wanda shi kuma ya hada da al-qawaidul fiqhiyya din da ad-dawabitul fiqhiyya bambancin su kawai shine akwai kalmar kullu a cikin sa sannan bayan nan mun je mun yi magana akan an-nazariyatul fiqhiyya wanda shi kuma kamar yadda muka gani sabon karatu ne wanda ya fara zuwa daga baya-bayan nan domin a tattara wasu matsalola wanda suke da kama da juna ko kuma suke da alaka da juna a wani bangare sai a ɗauki wannan bangaren da ya haɗa su ɗin sai a yi magana da shi wa min khilalihi wato ta hanyar shi kuma sai a yi magana akan sauran bangarora ɗin bayan wannan duka mun zo mun yi magana akan ina ganin dai wa'annan su ne abubuwan da muka yi magana akan su akwai abubuwan da suka rage muna buƙatar mu yi magana akan su wanda suna da alaƙa da wannan ilimin namu akwai alqawaidul usuliyya sannan akwai al-ashbah wan nazair sannan akwai al-furuq waɗannan su ne mafi muhimmancin abin da muke son mu tattauna su a yau in Allah ya bada iko in ba mu samu daman karasawa a yau ba karatun mu na gobe insha Allah zai zama ya karasa abin da ya rage na wannan mustalahat din wato ilmoma din abu na farko shine bambanci tsakanin alqawaidul fiqhiyya wanda shine abin da muke karantawa da kuma alqawaidul usuliyya menene alqawaidul usuliyya tun da ban riga mun san alqawaidul fiqhiyya sanin menene alkawa'idul usuliyya shi zai faɗa mana meye bambanci tsakanin wanda muke kai da kuma wancan alkawa'idul usuliyya din malamai suna cewa shi alkawa'idul usuliyya wato wasu ka'idoji ne mun riga mun san ta'arifin menene ka'ida mun faɗi mun yi tarifat da yawa a kansa wanda shine qadiyya kulliyya yantabiqu alaiha juz'iyyatun kathira ko kuma yantabiqu alaiha jami'u juz'iyyatiha wato wata qadiyya ce kulliyya wacce wato wani hukunci ne wanda yake na gamewa gaba ɗaya yana game komai da komai wanda juz'iyat ɗinsa duka suna shigewa ciki to muka ce kuma a cikin fiƙihu akwai ɗan bambanci suna cewa qawaid juz'iyatun kathira ne ko kuma juz'iyatun aghlabiyya ne ko aktsariya haka dai wato ba ta cewa kulliya ko jami'u juz'iyatiha abin da ya sa saboda akwai istisna'at da yawa da suke shigowa cikin wannan to alqawaidul usuliyya su kuma menene su alqawaidul usuliyya su wasu ka'idoji ne wanda malaman usulul fiqh ne suka samar da su bayan sanin su da larabci da suka yi sun karanci larabci da kyau sun ga yadda malaman larabci ka'idanta da ɗabi'anta da tsare-tsarenta ya bada da kuma yadda suka karanci alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai suka aje wasu ka'idoji waɗannan ka'idojin su ne mahanga ko kuma su ne sharuɗa na fahi- na fitar da hukunce-hukunce daga cikin alkur'ani da hadisi wato duk sanda kake karanta alkur'ani waɗannan ƙa'idojin nan na usul su ne za su gaidin ɗinka wajen fitar da hukunci daga wannan alkur'ani misali za ka ji malaman usulul fiqh suna cewa ah, al'amrul mutlaq yadullu ala al-ijab misali al- al'amrul mutlaq umurni wanda ya zo mutlaki ba tare da wata ƙarina ba to yana nuni akan wajabta abu ne kaga wannan ka'ida ce wannan ka'idar kuma a inda za ta tsabbaka ta shine ka dauki alqur'ani mai girma ka dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika fitar da umurni mutlaqi umurni mutlaqi in duk inda kaga umurni mutlaqi to sai ka tsabbaka masa wannan ka'idan da ka sani a usul wanda suke cewa al-amrul mutlaqu yadullu ala al-ijab kaga zai zama wato umarnin nan daga gani misali Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata anan sai ka ce amru mutlaq ne ko ba amru mutlaq bane bayan ka gama tabbatarwa cewa amru mutlaq ne to dole ka tabbaka masa wannan ka'ida ai wannan ka'idar sai ka ce to wannan umarnin yana nufin wajabcin yin sallah ne da wajabcin yin zakka wannan shine ake nufi da alqawaidul usuliyya to menene bambancin sa tsakaninsa da alqawaidul usuliyya dinnan da kuma alqawaidul fiqhiyya bambancin shi ne saboda wato rudar wanda zai iya shiga cikin zukatanmu a nan shine to ai qawaid usuliyyan nan da aka bada misali da su yanzu sun yi kama da alqawaid alfiqhiyya wanda zaka ji an ce ad-dararu yuzal idan an sami zarura to ana kawar da wannan zarura din ko kuma al-mashaqqatu tajlibu at-taysir mashakka tsananin cutuwa tsananin wahala yana kawo sauƙi wato duk sanda wahala ta kai ta kai ta ƙure to sai a kawar da wannan wahalan kawai a ce abin nan ya halarta haka anan ya yi kama da irin wancan to me bambancin da ke tsakanin su bambancin da ke tsakanin su shine shi alqawaid usuliyya suna aiki ne ana samar da su ne mafi yawa daga ka'idoji na larabci sannan kuma ana ɗabbaka su ne a cikin alƙur'ani mai girma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ana tabbaka su ne a cikin al-adillatu shar'iyya su ku al-qawaid al-fiqhiyya su wasu abu ne wanda su ba daga ka'idojin larabci aka ciro su ba an ciro su ne ko daga nassin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga wasu durus da aka dauka daga cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ko kuma daga wasu fatawa da aka dinga samu na masail wanda aka ga sun duka suna ba da ma'anan kaza suna ba da ma'anan kaza har illan har aka gano cewa illan su kaman ya haɗu waje ɗaya ne to sai aka ce to tunda haka ne ga ka'ida kawai sai a ce misali al mashaqqatu tajlibu taysir duk inda kaga tsanani ya kai tsanani to zai kawo sauki ne wannan abin da yake nufi shine idan mutum ya zama an ce mai kaza haramun ne a kansa kuma haramtuwan nan yana nufin kada ya ci wannan abin ko kada ya wannan abin sai ya zama idan bai yi wannan abin ba wanda yake haram din nan zai shiga cikin matsanancin wahala wanda zai iya kaima ya rasa rayuwansa ko ya kusa rasa rayuwansa to anan kaga mashakka ta kai mashakka to sai a ce masa wannan mashakkan ta kawo masa sauki yanzu an halatta mai wannan abin da yake haramun ne anan daga ina aka samu wannan an samo shi ne daga yanda aka ga abubuwa da yawa cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahkam far'iyya da suka dinga zuwa a cikin littattafan fiqhu suna nuni zuwa ga wannan hakikan Allah subhanahu wataala ya ce cin mushi haramun ne sai ya ce amma idan muka kai lokacin da idan ba mu ci ba za a iya famin tsirra kai rabagin wala adin fala isma alaihi wanda ya kai wahalan da zai iya cutuwan da zai rasa ransa ko ya kusa rasa ransa sai aka ce ba matsala aka ce shirka ba Allah subhanahu wataala bai an san shirka amma akwai wani lokacin da idan mutum ya kaiwa in bai yi ba zai iya rasa ransa sakamakon halin da yake ciki na cikin zaluncin shugabanni da sauransu aka ce zai iya faɗin wata kalma wacce za ta iya fitar da shi daga musulunci but amma ba za ta sa ya zama ya fita ba saboda akan tilasci ne kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman a takaice dai anan alqawaid alfiqhiyya menene bambancin su kenan alqawaid usuliyya mun gani daga ƙa'idoji na larabci ne ake samo su sannan kuma ana tabbaka su ne a cikin alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuwa alƙawaid alfiqhiyya ana ɗauko su ne ƙila daga mumarasa na alƙur'ani ɗin nan ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga cikin mumarasa na al-ahkamul far'iyya ɗin wanda suke ake karanta su a cikin littafin fiqh sai a samar da wata ƙa'ida a ce an gano wannan ƙa'idan sai a adita kuma ita a inda take aiki inda ake tsabbaka ta shine a cikin ayyukan bayi mu kula qawaid usuliyya an samo daga hukunci ka'idoji na larabci shi kuma wannan an samo shi daga shi kuma alqawaid fiqhiyya an samo shi daga ina daga abubuwa na alqur'ani da hadisi sannan alqawaid usuliyya ana tsabbaka su a cikin al'adillatu shar'iyya ne wato alkitabu wa sunna da sauransu su ko alqawaid fiqhiyya ana tsabbaka su ne akan ayyukan bayi domin samar da hukunci tsayayye a ce ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza wannan shine mafi girman bambancin da ke tsakanin su sannan akwai wasu bambance bambancen misali daga cikin bambance bambance idan muka kalla da kyau yadda alqawaidul usuliyya suke to suna nuna mana cewa su suna zuwa kafin hukunci ya zo wato sai an samar da alqawaidul usuliyya sannan daga baya a samo al'ahkam ɗin, wato sai an samar da al'amuru al-mutlaku ya dullu ala al'ijab, sannan al'annahi al-mutlaku shi ma ya dullu ala tahrim. Haka dai iza ta aradat maslahata ne da sauransu, iza ta aradat mafsadata ne afwan. Duka waɗannan za mu gani wato sai an samar da ƙa'idar tukuna bayan mu marasa sannan sai a zo a riƙa tsabbaka ƙa'idojin ana fitar da hukunce-hukunce a ce ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza bina'an akan ka'idar da muka sani a usul shi ko alqawaid alfiqhiyya ba haka bane sai da aka samu al-ahkamul far'iyya din aka zo aka yi dirasan su aka gano cewa ga abin da ya hada wa'annan sai aka dauko wannan abin da ya hada su din sai aka ce to ga ka'ida tsayayya wato abin da nake so a takaice in ce shine alqawaid al-usuliyya fil hudur adh-dhihni tana zama ta riga al'ahkamun alfar'iyya ita kuwa alƙawa'id alfiqiyya to takan zo a ƙarshe ne bayan an riga an samu al'ahkamun alfar'iyya sannan daga cikin ƙa'idojin ai daga cikin bambance-bambancen shi alƙawa'id alfiqiyya ana amfani da shi ne domin istinbatin hukunce-hukunce su kuwa alƙawa'id alfiqiyya ana amfani da su ne ba don istinbatin hukunce-hukunce ba don haddace hukunce-hukuncen da aka riga aka yi istinbatin su wato an riga an yi istinbatin su an samar da su kai yanzu kana son kai amfani da alqawaid fiqhiyya ne domin ya taimaka maka wajen haddace waɗannan masail din nan na fiqhu mabambanta akwai bambance bambance da yawa da yawa akwai a cikin littattafai muqawwalat amma wannan ya wadatar da mu cikin fahimtar abin da muke buƙatar fahimta na bambanci tsakanin alqawaid fiqhiyya da alqawaid usuliyya yanzu sai mu je zuwa ga wasu mustalahat din kamar yadda na faɗi akwai al'ashbah wa nazair akwai kuma alfuruk wa'innan duka fannoni ne masu zaman kansu wasu mu da yawa sun san littattafai masu yawa da wannan sunan al'ashbah wa nazair idan aka faɗa wannan kalmar to sunayen littattafai ne asharat wato sama da goma za ka iya samu da wannan sunan abul abbas abul abbas ahmad ibn umar ibn suraiz al-qadhi yana daga cikin wanda ya rubuta littafi ina ganin shine ma na farko da ya rubuta littafi a cikin wannan fanni al-ashbah wan nazair ibnu nujaym ya rubuta littafi al-ashbah wan nazair imam sayyidi ya rubuta al-ashbah wan nazair wanda shi a cikin nahwu ma a cikin lugha al-arabiyya ma ya fitar da al-ashbah wan nazair din sa tajuddin subki shi ma yana da littafi al-ashbah wan nazair malamai da yawa sun rubuta littattafai da al-ashbah wan nazair amma menene al'ashbah wannan za'ir meye littattafan nan suke tattaunawa a kai wannan shine abin da za mu karanta a karatu na gaba saboda lokaci ba zai bamu ba ko da mun fara magana a kansa ba zai ishe mu ba amma a gurguje idan muka kalla kalmomin me suke nufi zai taimaka mana wajen kuma ya haskaka mana wajen fahimta wajen tasawuri na wannan littafin kalmar al'ashbah jam'i ne na ashaba ita kuma annaza'ir jam'i ne na annazir annazira za mu gani wato malamai suna cewa kaga ashibhu washabahu washabihu suna da kama da almithlu wal mafalu wal mathil duka akan wazani daya kuma ma'anan ma yana da kusanci da juna shi kuma annazir jam'in shi anzar ne ko annaziratu jam'in sa annazair ne za mu ga meye asalin wannan kalmar meye ma'anansu sannan ko mene malamai suke nufi idan suka faɗi wannan kalman ko kuma suka samu littafin su wannan suna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh